بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda a cikin rahamarsa yau muna wuni na goma sha takwas ga watan ramadana hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama 1447 daidai da bakwai ga watan uku haihuwar isa ɗan maryam shekara 2026 Ubangiji Allah kai mana jagora, muna karatu kai tsaye daga nan masallacin ƙofar gidan Ibrahim Dorogo da ke ningi, ƙaramar hukumar ningi. Yau, insha Allahu, za mu shiga Suratul Muzammil, ita wannan Sura ta Muzammil an saukar da ita ne don cusawa manzan Allah haƙuri da juriya akan da'awa. wannan sura ta muzammil ta sauka ne a maka tana da ayoyi ishirin daidai ubangiji Allah kai mana buɗi bayan bismillahir rahmanir rahim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا farkon musulunci ƙiyamun laili wajibi ne akan manzan Allah har ma da sahabbai dole ne kiyamun laili Allah sai fara ba mu labari yadda yake gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ayyuhal muzammil ya kai wanda ka lulluba to bacci ba naka bane umin laila kai tsayuwar dare ƙiyamun laili gaba ɗaya da ran illa ƙwalila sai ɗan kaɗan za ka bari ɗan kaɗan ne wanda ba za ka tsaya ba domin kaɗan huta ka yi bacci nisahu ka yi ƙiyamun laili rabin daren a winkus minhu ƙalila ko kuma kaɗan rage daga rabin ya dawo baya kaɗan ya zama bai kai cikakken rabi ba auzi da alaihi ko kuma ka ƙara a kan rabin ya zama ya haura rabin da wani abu kaɗan waratin alƙur'ana tartila sannan ka karanta alƙur'ani karantawa sai Allah ya ce إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشعة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا inna sanulqi alayka lalle ka shirya kai zaman shiri za mu jefa maka kaulan wata magana sakila mai nauyi an ce kaulan sakila shine aiki wanda musulunci ya tattaro da shi lalle aiki a musulunci yana da nauyi tun daga manzan Allah an gaya masa za a ɗora masa wani aiki mai nauyi. Wasu ka a aiki mai nauyi shine karanta alkur'ani. Wasu ka a aiki mai nauyi farillan ayyukan musulunci, wasu ka ta iyakoki na musulunci. Allah ya ce za mu ɗora maka wani aiki mai nauyi. inna nashi'atal laili lalle tsayuwar dare ka tashi da daddare ashaddu wata'an ya fi kyakkyawan nutsuwa wa aka wa kila kuma ta fi tabbata maganganun sun fi tabbata daka idan kana da bukata a gurin Allah a nisanci tabarmarka ka gaya wa Allah damuwarka zai ji amma manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama in ji aisha Allah ya kara mata yadda ta ce fakaraja kalmukdiri manzan Allah ya fito kamar wanda ransa ya ɓaci kamar yana fushi wa kana bihim rahiman kuma manzon Allah game da sahabban sai da tausaya musu fakasha an yuktaba alaihim qiyamul layl sai yi tsoron kar a wajabta wa al'umma qiyamul layli domin yana zuwa masallaci da daddare yayi sallah sai sahabbansa su bi shi a matsayin mamu su yi sallah tare shi ne wannan rana ya fito cikin ɓacin rai ya zo ɗakin aisha ta gan shi kamar ransa a ɓace shi ne yake cewa yana jin tsoro karfa jama'a su matsa da bin sallar jam'i nan da yake yi a rubuta musu ta zama dole sai manzo Allah ce ya ayyuhan nasu ya kuma mutane aklafu mil amali ma tutiquna ku ɗora wa kanku irin aikin da za ku iya aiki a musulunci kar ka ɗebo abin da zai gagare ka ka ɗebo abin da za ka iya ka dawwama kana yi shi ne aikin da Allah ya fi so ko da ɗan kaɗan ne to ka dawwama akai kana yi ya fi ka rungumo da yawa wata ran kuma ya gagare ka wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya wa manzan Allah shi fa yana da juriya yana da ƙarfin da zai iya kowace rana ya azumi annabi ce a'a kai azumin alhamis da litinin yace yafi ƙarfin haka to kowanne wata kai azumi uku yace yafi ƙarfin haka ya to ta kai azumi irin na annabi dauda mana yau kai azumi gobe ka sha ruwa yace yafi ƙarfin haka to kuma Allah ya bashi dogon rayuwa yanzu shekaru sun fara yawa yanzu ba zai iya aikin da ɗauko ba zai iya ba to ya ka gani inda a ce kowanne watan yana yin ukun ne fa ila ba zai gagara ba da haka Allah ya manzo ke cewa in za ku ɗora wa kanku wani aiki na shari'a to ku ɗora wa kanku abin da za ku iya yi fa la yamallu min as-sawabi hatta tamallu Allah madaukakin sarki ba zai daina rubuta muku kyakkyawan aiki ba har sai lokacin da kuka daina kaga kenan idan ka ɗebo aiki mai sauƙi kana yi ana rubuta ma kana yi ana rubuta ma har ka sadu da Allah amma in ka ɗebo yama yawa kana yi ana rubuta ma ran da ka daina shi kenan an daina rubuta maka a wa khairul amali ma dumtu alaihi aiki na musulunci wanda ya fi alkhairi shine wanda ka dawama a kai ka doge a kai kana yi yau da gobe da haka Allah maɗaukacin sarki ya ce sanulki alaika kaulan sakila za mu jefa maka wata magana mai nauyi inda na shi atan laili lalle tsayewar dare yin nafila da dare hiya ashaddu watan wa qawm kila ta fi nutsuwa an fi samun nutsuwa inna laka fi nahari sabahan tsawila a lokacin wuni kuma to kai tasbihi mai yawa Allah sai ya ce
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واذكر اسم ربك sannan ka ambaci sunan Ubangijinka wata batal ilaihi tabtila ka yanke duk wani sha'ani na duniya ka yanke ka koma ga Allah amma manzan Allah ya hana tabattul me ya tabattul kai ibada Allah ce kawai ita abincinka ba ka yi ba aure ba ka yi ba neman kuɗi ba ka yi ba ka da wata mu'amala kawai sai ibada zai yi kuwa a rabbil mashariki wal magharibi ubangijin mahuda rana kuma ubangijin mafada rana la ilaha illa huwa shine wanda babu abin bauta sai shi fattake zu wakila ka rike shi zama wakilinka ka rike shi zama abin dogaranka duk wanda ya dogara ga Allah har abada ba zai faɗi ba amma wanda ya dogara da wani Allah wannan wani Allah zai goce idan ya goce kuma faduwa za ka yi don baka samu majingina mai kyau ba wasu bir alama ya kuluna ka yi haƙuri a kan abin da suke faɗa na ƙaryata ka na musun abin da ka zo musu da shi wa jirhum hajaran jamila ka ƙaurace musu ƙauracewa mai kyau da haka harka ta addinin musulunci duk mai magana ya yi kai dai ka riƙe Allah ka riƙa sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a in shi ne wajibi. Idan ka riƙe sunna ka tsaya gamgam a kanta, to duk magana mai magana ma yayi. Allah ya ce, وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وذرني والمكذبين الله يتي يا محمد ƙyaleni da waɗanda suke ƙaryatawa ka basu da ni ulin na'amati don Allah ya musu ni'ima, wani idan Allah ya masa ni'ima ta dukiya ko ta shugabanci ko ni'ima ta lafiya ko ni'ima ta yawan iyalai to sai su hana shi bin Allah. Maimakon yi amfani da mulkin ko kuɗin ko iyalan ko ƙuruciyar lafiyar ya yi wa Allah hidima to ba zai iya ba. Wa mai hilhum kalila kaɗan rabu da su ta lalare ɗan lokaci kaɗan du ƙarfinka wata ran ko kana raye babu ƙarfin ka tsufa duk dukiyarka ɗayan biyu ne ko ta tafi ta barka ko kai ka tafi ka barta in ma bata kare maka kana duniya ba to za ka mutu ka barta ka bar wa na baya su gada kai kuma can ka je ka yi lissafi ka yi wa Allah bayani idan mulki ne wata ran kana ji kana gani ba kai ba ne yanzu akwai shugabannin ƙasa na baya suna raye yanzu da za su je bila sai sun nemi izini bai isa ya shiga kansa tsaye ba sai an ce mai dakata tukunna bari mu je mu tambayo oga ko ya san da zuwarka bari mu tambayo oga in yabar dama sai a kyale ka haka mulki yake da kenan ka yi amfani da damarka ka yi amfani da lokacinka kafin damar da lokacin su kubuce maka inna ladaina ankalan waje iman Allah ya ce a gurinmu akwai tarku taraku na kama mutane wa jahima ga mu da wuta ta jahima duk muna da shi in ji Allah kuma kowanne da masaukinsa kowanne da irin laifinsa kamar yadda kowanne da irin aikinsa ƙofofin aljannu aljanna guda bakwai ne haka ƙofofin wuta ma guda bakwai ne wata aman zagu satin haka nan bayan tarkon da muke da shi a cikin wutar jahim ɗin muna da wani abinci zagu satin abinci mai kaya wata irin kaya ce kamar ƙugiya idan mutum ya ɗaya ta ba ta wucewa ciki ballantana ta amfane shi tana makalkale makogoro ne ta hudo wuya ta fito wa azaban alima kuma ga azaba mai daɗaɗi ga zafin wuta ga abincin da kake ce marar amfani ne ga kuma azaba mai daɗi a gaban Allah wanne ka zaɓa ni'imar duniyar da za ta ma jagora zuwa jahannama ko ni'imar duniyar da za ta ma jagora zuwa aljanna duk ɗan adam da ka ganshi a duniya Allah ya masa ni'ima kar ka ɗauki yawan dukiya ko kujera mai girma ita ce ni'ima kadai a'a ita ma ni'ima ce amma wallahi ni'imar ta bata kai ni'imar musulunci ba idan Allah ya zaɓe ka ya mai da kai musulmi babu wata ni'ima da ta wuce wannan sai ko bayan wannan idan bayan ka zama musulmi ka samu wata ni'ima ta mulki ko ta dukiya wannan ribar kafa ce dan ba dan wannan aka aiko ka duniyar ba an aje ka duniyar ne don kai wa Allah hidima Allah sai ce يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا يوم ترجف الأرض والجبال لا نردى كسا دواتو ذات بوشي wa wakanatu jibalu sai duwatsun su zamo kasiban mai laushi mahila wadda ga dutsen nan kana ganinsa a sandare wanda in ka ce za ka fasa shi sai ka tanadi kayan aiki to ranar alkiyama sai zama kamar toka ya gurguje Allah ya ce inna arsalna ilaikum rasulan lalle mun aiko muku da wani manzo shahidan alaikum wanda zai muku shaida kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aikawa fir'auna da wani manzo ranar tashin alkiyama kowace al'umma Allah zai tashe ta da manzon da ya aika mata manzon yana gaba al'ummar suna biye nan ga annabi Musa da mutanensa nan ga annabi Nuhu da mutanensa ga annabi Ibrahim ga annabi Lutu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauran annabawa sai a tambayi manzan sakon da muka baka ka isar sai ce ya isar sai a tambayi mabiyan sai su yi musu mu bai zo mana ba kaji kana da shirje ina shaida su ne al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tambayi al'ummar manzala su tabbatar lalle wannan manzan ya isar me shaidar ku me dalilin ku alkur'ani ne ya gaya mana kowace al'umma mun aika mata da manzo haka Allah ya faɗa mu kuma sai manzo Allah ya mana shaida ya ce ya isar da saƙonmu shi ba zancen wata hujja da za a kafa masa na ya isar ko bai isar ba don shaida ne a hajjin ban kwana hajjin da bai ƙara yin aikin hajji ba a arfa ya yi wa'azi sai ce wanda ya zo ya gaya ma wanda bai zo ba Allah ka shaida ita shin na isar ai duniya ya tambaya tunda ya ce wanda ya zo ya gaya ma wanda bai je ba kuma wannan aikin makan mutane daga lungu-lungu sun je da aka sai ya tambayi mutane shin na isar e ka isar sai ce Allah ka shaida na isar har sai da ya haka so uku da aka mun tabbatar mun shaida manzan Allah ya isar don haka manzan Allah bai bar duniya ba sai duk umarnin da Allah ya masa ya gabatar da shi bai rage komai ba kwade da kwayar zarra da haka idan ka zo da wani abu wanda manzan Allah bai yi bayaninsa ba kai bayaninsa kuma kace shari'a ce sai a bar maka kayanka ko kuma ce a to kana tuhumar manzan Allah bai gama isarwa ba na mata mun gane da haka mun shaida manzan Allah ya isar babu abin da bai isar ba fa asa fir'aun rasula kamar yadda muka aika wa al'ummomin manzo haka muka yi wa fir'auna fir'auna sai ya kareta fa za a fasa fir'auna rasul fasa fir'auna rasul sai fir'auna ya saba wa manzan fasazanahu akhazan wabila sai muka yi masa kamu wani irin kamu kamu mai ƙarfi kamun da bai sai kwace ba Allah ya dilme da shi ruwa ya nutse ya hauro sai ce kuma yanzu zai imani na yi imani da abin da banu suka yi har ba da kalmar shahada ta mar amfani a'a ba ta mar amfani ba ai ana tuba ne kafin mutuwa ta zo idan mutuwa ta zo babu tuba ko kai kai ta banza sai Allah ya ce
فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا كيف تتقون إن كفرتم إن كن كافر شيئا دنيا to a lahira kuma yaya za ku yi kuji tsoron Allah yawman ya ji aru guda da shi ba wannan ranar ba za ga ɗan jariri da furfura me ke ka furfura wahala ce tension ne tension ne ke kawo furfura yaro matashi da ba shi da wannan matsala bai da furfura bari ya girma iyalansa su fara yawa ya ji son yayan sun fara zuwa masa yanzu ga jikoki a gabansa to za ga gayin ya fara canzawa yanzu ya yi ritaya ya bar aiki da yana ofis yana jin daɗi gemun a bakin irin yanzu ya yi ritaya tension ɗin ritaya ta kama shi Naka wahala ce take sa a yi furfura tun da Allah ya misali da ita ranar tashin alkiyama za ka ga jariri da furfura. kaga kenan furfura ba daɗi ke kawo shi ba duk daɗin mutum kuwa in kaga mutum maji daɗi yana da furfura akwai abin da ya dame shi domin babu wani mutum a duniya saboda mulkinsa ko saboda kuɗinsa ya ce bai da buƙatar wani abu wala akwai abin da ke da buƙata duk kuɗinsa duk mulkinsa to wannan abin da yake buƙata shi ne zai sa masa matsala kila har kaga kuma furfura ta fito masa dalilin wani abu as-sama'u min fatrun bi a ranar sama za ta kekkece saboda masifa da tashin hankali irin na alkiyama kana wa'duhu maf'ula alƙawarin Allah fa abin aikatawa ne idan Allah yace abin zai faru sai ya faru idan yace ba zai faru wallahi ba zai faru ba Allah yace إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Allah ce inna hadhihi tazkara lalle wannan bayanin fa wazi ne faman sha'a takhadha ila rabbihi sabila wanda yaso dan ra'ayin kansa ya kama hanya tiryan tiryan zuwa ga ubangijinsa dan ya haɗu da Allah lafi lafiya laka mai wa'azi zai ma wa'azi ne kawai aikin su kenan amma sanya ma amincewa da wa'azin ba aikin malami bane aiki ne na Allah in Allah ya ga dama ka shirya sai ka shirya in bai ga dama ba sai kai ta wazi a gidan malami sai kaga an haifi yaro ya zama kangararre to mu ɗauko ma da manya-manyan ina gidan annabi nuhu an samu kangararren da a gidan an samu kangararren da a gidan annabi nuhu to kaga shirya ta Allah ce shi ke tusa ta zuciyar wanda ya so zaka idan Allah ya so ka da imani yar hujja kaɗan ce za a gaya maka yarda amma in Allah bai nufe ka da imani ba duk hujjojin duniya in an tara ma ba za ka yarda ba domin ai ko ba a gaya ma hujja ba idan ka tsaya ka kallaci kanka ka kallaci halittar kanka ka za ku wanda yi ka ba dama sai haka kawai kai ka samar da kanka idan ka ce mahaifinka da mahaifiyarka su suka samar da kai kila da ba irin ka suka yi nufi ba ba kila da uwar da uwan farare ne sai suka yi ka baki irin suna son su haifi irin su ne kila ka ga ba a yi musu shawara ba lokacin da za su samar da kai in ma su suka samar da kai din kenan to su kuma ya samar da su idan aka bi ƙarshe aka bibiya aka bibiya to shi na farko wa ya samar da shi ai kowa daga annabi adam ya fito to shi annabi adam ya wa ya samar da shi idan ka ce da annabi adam da hawa sun samar da 'ya'yansu annabi adam da hawa ya samar da su su suka samar da kansu in suka in su suka da samar da kansu me yasa suna gidan aljanna suka fito duniya jin daɗi ne yasa suka fito duniya a sararin sai suka fito duniya ba a sararin su bane wanda ya yi su ne ya tsara haka sai Allah ya ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifah wa ta'ifatun الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم من ذن الله صلى الله عليه وسلم daga wani hadisi daga Abdullahi dan Amru yace manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallama khillatani a khallatani la yusi huma rajulun muslimun illa a dakaltahul jalla wasu ɗabi'u ne guda biyu da musulmi zai kiyaye su sai sun shiga da shi aljanna kuma yasirun suna da sauƙi wa man ya'mal bihi ma qalilun kuma masu aiki da su ba su da yawa ɗan kaɗan ne ayyukan suna da sauƙin yi kuma in dai ka dage a kai za su kai ka aljanna suna da sauƙi amma masu aikata ko ba su da yawa na ɗaya yusadduhu Allah fi dubur kullu salatin ashara mutum yayi tasbihi bayan gama sallah guda goma ai ma mu 33 kuma ke yi ko to ga ruwayar goma goma in baka ta wajen ta ba ka yi tasbihi a ƙarshen kowace sallah guda goma dubur salah kashi biyu ne akwai dubur sala kafin ka yi sallama a lokacin tahiya ana ce mai dubur sala akwai dubur sala bayan kayan sallama to wani tasbihi din bayan kayan sallama ne dubur sala din kin na bayan kayan sallama ka yi tasbihi goma wa ya hamaduhu asharan ka yi ta ka yi hamdala guda goma wa yukaddiru asharan ka yi kabbara guda goma kala sai ya ce fa'ana ra'aytu rasulallah ya bula dan amru ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aqidu ha bi yadihi yana kirgawa da halinsa haka an gane kala yace fatilka khamsuna wa mi'a bil lisan inda zaka kididdige da harshe sun zamo 150 wa alfu wa khamsa mi'a fi mizan kuma a cikin mizani sun zama dubu da ɗari biyar wa iza awa ila firashihi na biyu idan kuma mutum ya kowa shimfiɗarsa zai kwanta ya yi bacci sabbaha wa mada wa kabbara mi'a ya yi tasbihi ya yi tahmidi ya yi kabbara ɗari in ka zo kwanciyar bacci ƙala sai ya ce fatilka mi'atu bin laili ka yi ɗari kenan da daddare bilisan afwan bilisan da harshe wa khamsa mi'a fil mizani kuma ya zama ɗari biyar a cikin mizani wai za a wa afuwan fatilka mi'a mi'atun bilisani ya zama ɗari kenan da harshe wa alfu fil mizan kuma dubu a cikin ma'auni fa ayyukum ya'malu fil yawmil wahidi alfaini wa kawsa mi'a sai'a to a cikin ku wane ne zai iya aikata mummunan aiki dubu biyu da ɗari biyar wancan lissafin da aka yi abu ne da sauƙi to yanzu don Allah a cikin ku ji annabi wane ne zai yi laifin da har zai kai dubu biyu da ɗari biyar a wuri ɗaya ayin ku za a samu ta kowa lalacewa ai ko fir'aun iyaka ke ne ƙalu suka ce fa kaifa la tuhsihuma yaya za a yi mutum ya kasa kiyaye wannan ƙala yace ga yadda abin yake faruwa ya ti a da kuma shaitanu shaitan zai zo wa ɗayanku wahuwa fi salatihi lokacin da shi yake cikin sallarsa faya ƙulu sai shaitan ya ce uzukur kaza uzukur kaza ka tuna kaza ka tuna kaza tun kana tasbihin sai ka jima ka manta saboda kana zancen zuci shaitan ina tuna masu abubuwa ga kaza ga kaza malam in kayi mantuwa kana son ka tuna ka kasa tunawa daura alwala ka tare sallah kana yin kamar harawa la zaka tuna shedan sai ya zo ya tuna maka hatta yanfatila har mutum ya manta abin da yake yi wala allahu la yaqilu ta lokacin bai da hankali wa yatihi wa huwa fi mad'ami madjahi haka ne shedan zai zo wa mutum lokacin da mutum yake shimfiɗarsa zai yi bacci fala ya zalo ilawamahu shedan ba zai gushe ba yana shafa kansa yana ɗan jan hankalinsa har sai yasa yi bacci hata yana mu har yi bacci in ka zo kwanciya sai ka zo da daɗi ya kama ka ka ji kana ɗan miƙa kana miƙe gaɓoɓinka kana jin daɗi yana lelaya ma kai to wa'annan tasbihan ba za ka iya ba wannan shi ne dalilin da mazala ke cewa ba kowa da yake yi ba Allah ya samu gani Allah ya ce inna rabbaka ya alamu lalle ubangijinka yana sane annaka taqumu adina min sulusayil layli kana qiyamul layli kusa da ɗaya bisa ukun dare kusa da ɗaya bisa ukun dare ɗazu mun karanta an ce ko rabinsa ko abin da bai kai rabi ba ko abin da ya haura rabi wani sahu kuma wani lokacin kana tsayawa rabin daren wa sulusahu wani lokacin kana tsayawa sulusunsa wa qa'ifatu min allazina maka da kai da wasu bangaren da suke tare da kai kaga kenan ƙur'ani ya tabbatar ana bin manzan Allah sallan nafila a wancan lokaci wallahu yuqaddiru layla wa nahar Allah yana kaddara dare da wuri alima Allah ya sani Allah tuhsuhu ba za ku iya daukewa ba ba za ba za ku jurewa ba a ce sai ka tsaya rabin dare ko sulusun dare in Allah ya ce dole to ya sa akwai matsala to sallolin farillan ma ai gurin wani aiki ne akwai wallahi wanda zai wata guda bai sallar na bai sallar farilla a cikin jama'a ba wata guda ga ga asara ta yi asara ce kai wata guda ba ka yi sallar farilla a cikin nafila ba an ce ma akwai mai rubuta ta a diyari dinsa sai in yaje gida kuma ya samu lokaci ko je hotel din sai dauko diyari ban yi sallar kaza ba ban yi sallar kaza ba ban yi sallar kaza ba duk gaba ga wurin kuyi Allah sawaka da haka Allah ya san ba za ku jurewa ba fata ba alaikum sai ya karbi tubar ku faqra'u ma tayassar bil qur'an ku karanta abin da ya sauƙaƙa na alqur'ani azumin nan akwai wasu littattafai da aka wallafa kuma ya shiga cikin al'ummar musulmai amma na san ahli suna da baron su da shi sai a ce a daren farko ka karanta raka'a ka karanta ka yi sallah raka'a kaza raka'a farko sura kaza raka'a ta biyu sura kaza in kai za ka samu kaza kun taɓa jin labari ko kun san tatsu ne gizo da koki to gane mai ta kan wannan ga abin da Allah ce faqra'u ma tayassara bil qur'an babu wata sallah da aka keɓe ma lalle ga wata sura da ake so ka karanta in ma manzo Allah ya dawoma yana karanta wata sura akan a sallah to kai ba dora ma ba dan kila baka iya wajen surar ba alima an sai kuli minkum maraba kuma Allah ya san a cikin ku za ya sa marasa lafiya wanda wannan sallah ba za su iya ba wa akaru da wasu kuma can daban yadribuna fil ardi yan kasuwa ne sun tafi harkar kasuwancin su kila su yi sati su yi sati biyu suna can gudun fatautin su yadribu da fitar suna bugawa a cikin ƙasa yabda gole mai fatullahi suna nema daga farar Allah wa akaru da wasu ma kuma daban yuqatilu na fi sabilillah sun tafi yake saboda Allah faqra'u ma tayassara minhu ku karanta abin da ya saukaka daga alqur'ani wa aqimus sala sai kuma ku tsaye da sallah ta farilla yanzu ta nafila an sauke muku ita sallar nafila an sauke ma ita in ka samu dama in za ka iya ita ɗin ma to ka iya daidai abin da za ka ɗoro a kai ila wani ka dai kawai zai iya da ka idan ya tashi gab da alfijiri sai ya raka sa ɗaya alfijiri ya fito ya raka ta alfijiri sai ta masallaci wani ma kwata-kwata ba zai iya ba to sai ku tsaye da sallah ta farilla wa atu zakata kuma ku ba da zakka in kun samu abin da za ku ba da zakar inna laha ghafur haka ne wa aqridu laha qarban hasana sannan kuma sai ku ba Allah rance rance mai kyau kai dan kasuwa da ka je kai kasuwancin ka kai ne mai kudi kai ka samu kudi to kudin da ka samu Allah ya ce ka bashi rance akwai bambanci tsakanin rance da bashi shi bashi ya ci sunansa bashi in na zo na ce ka bani bashi kai ma ka san ban da shi kawai ka yi shahada ne ka bani ko ka samu ko kar ka samu shi sa Allah sai ya sa masa wasu ka'ida in za ka ba da bashi yace a rubuta rana kaza zan bayar idan ranar ta zo ban samu ba to wani ka yi hakuri ban samu ba a sake rubutu yanzu rana kaza zan bayar in rana ta zo ban samu ba na uku kai zai ka ce to ka yafi ya ka Allah ce sai ka ce kaya fi in dai tabbacin da samu ba amma wanda yake da shi shi kuma ya hana matsalar gida to duk hanyar da ka zan za ka karɓi kuɗin ka gaba ka karɓa ko ta hanyar hukuma ko ta hanyar ya kayansa ka karɓa haƙƙinka ne amma wanda bai da shi ka tabbatar bai da shi bai samu abin baka ba a na ɗaya na biyu na uku ka ce kaya bai masa da ku ba wa Allah rance rance mai kyau rance in aka ce rance shine mai shi mai karɓar rancen yana da shi amma wani dalili ne yanzu yake bukata a gurinka ba ni rance ka gana da shi a gida ina da shi a kawun da dai ire-iren wannan da haka Allah sai amfani da kalmar rance don yana da shi kuma Allah madaukakin sarki shi ya baka kuɗin da ya baka kuɗin sai ya ce to ka sai aljanna ga kayana na sayarwa kuma ga kuɗin ka saya in kana da hankali mai kwa nauyin hannu Allah ne ya baka kuɗin kuma aljanna ta Allah ce yayi aljannar sai ya baka kuɗi gace to ka zo ka sai aljanna ga tana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin babu wani abu na alkhairi da za ku gabatar dan kanku tajiduhu inda Allah za ku same shi a gurin Allah komai kankancin sa komai yawan sa yana nan aje muku huwa khairan hakan ka same shi a aljanna a gurin Allah ya fara kai wa azama ajara kuma ya fi girman lada wa tagfirullah ku nemi gawara Allah ku nemi istighfari inna Allah ghafurur rahim don Allah mai gafara ne mai rahama babu wani mutum a duniya da ce ba da zai ce ba saban Allah duk girman malantarsa duk yadda yake da shekantakarsa za ka samu wani abu da ya tauye da maganin wannan zunubin wanda kake yi na kuskure ko na ganganci ɗan ƙarami ko babba ka sani ko baka sani ba maganinsa istighfari sannan istighfari tana kawo nutsuwa tana kawo wadata mun gama karatun wannan sura ta muzammil cikin taimakon Allah kurakuran da muka yi na karatu ko fasara ko bayani Allah ka yafe wani shi wanda kuma muka faɗa daidai ba ilimi ne daga wajen mu ba taimako ne daga wajen ka ya Allah ka sake fahimtar da mu abin da ba fahimta ba ka ba mu ladansa kuma ka ba mu ikon aiki da shi za mu shiga sura ta gaba insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر wannan sura ta mudaffir sura ce makiyya wato an saukar da ita a cikin makka kuma tana daga jerin surorin da suka sauka farko-farko kuma ta sauka ne akan walid ibn mugira shi walid dan mugira ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama don ya saurari karatun alkur'ani da kuma ya ji karatun sai zuciyarsa ta yi laushi don ya ji wasu zakakan maganganu masu hikima fabalaga zalika a ba jihalin sai labarin mugira ya zo wa abu jihal wa harradahu ala quraish fara da ake kulu fi nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan yurdihim sai abu jihal ya tare qurayshawa sai aka zo da mugira mugira ya fahimci qur'ani ya kuma gamsu da maganganun alqur'ani abu jihar ransa ɓace ya tara manya-manyan ƙurishawa aka kira mu gira me ka fahimci ƙur'ani me ka fahimci banganin annabi ba a muhammad ya yi shiru mutum ne mai basira mutum ne mai hangen nesa da ya ga an zo ne zan a tozartar da shi a kunyatar da shi nan da sai sake hanya sai ce ina ai muhammadu ba kowa ba ne face masirki ɗan dabo ne mawaƙi ne mukanci yake koyarwa daga nan hankalinsa abu jihal suka nutsu mugira duk abin da ya fahimta na ƙur'ani sai da sai rufi Allah ta ya almudassir ya kai wannan kalin liba kafin saukar wahayi na umarni da aiki manzan Allah yana zuwa kogon hira sallallahu Alaihi wasallama don gabatar da ibada. Sai mala'ika ya zo wa manzan Allah yana cikin kogon hira. da ya ga mala'ika yadda yake a siffarsa ta mala'ika manzala ya rikice da manza Allah ya rikice zazzabi da sanyi suka ka manza Allah ya zo gida da sauri ya sa matarsa Khadija ya ce Khadija rufe ni zazzabi sanyi an lullube shi kenan sai ga mala'ika da saƙo ya ayyuhal mudassir ya kai wannan kalin liba da mayafi ƙum miƙe fa'an zirka yi wa'azi ba lokacin zama ba ne. Wa rabbaka fakabbir Ubangijinka ka girmama shi, wasu ya baka fatsahir tufafinka ka tsarkake shi. Da aka musulunci shi ne farkon abin da ya koya mutum tsafta, ya koya masa ya ake yin tsafta. Wa rudu da fahajuru, gumaka kuma ka ƙaurace musu. wala tamnun tastaksur kuma karka bayar dan a baka kada kai kyauta domin kai nan ka tayi biyan ka a ƙara maka ya zama musayi kenan wala rabbika fasbir kuma game da ubangiji ka kai hakuri dan za ka saru da nau'o'in batin rai kai malami ne mai wa'azi za ka da matsaloli idan mutane suna kanka akwai mai kaunar da'awarka akwai wanda bai kaunar da'awarka wanda bai kaunar da'awarka damuwarsa ya hana mutane fahimtar da'awarka ta kowace hanya wanda yake fahimtar da'awarka su kuma sun kasu kashi biyu akwai wanda yake fahimtar da'awarka tsakani da Allah yana son ya samu aljanna dalilinta wani kuma so yake sa kai girman kai kana wa'azi ana ma kabbara wallahi wannan matsala ce wa malami in bai sa'a ba nan da nan zai kaucewa hanya da bai girga kai um a duk waɗannan suna sa mutum girman kai Allah madaukakin sarki ya ce فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا na'am fa'iza nufika fa'iza nukira fi fi naqur yaya al'amari zai kasance idan aka yi busa a cikin ƙaho busa na tashin alkiyama ranar kowa zai rena kansa don babu wanda ya san matsayinsa in ban da annabawa kowa zai tashi a rikice a gigice cikin tashin hankali bai san inda ya nufa ba to duniyar ma an canza mata fasali duwatsun da ke garinku yanzu babu rafin bunga babu shi duk wata rijiya da kazanta babu ita wani tudu ko kare babu shi ranar tashin hankali ke Allah ce fa zalika yawma idhin yawmun asir wannan ranar ita ake ce mata ranar wahala wannan ranar ita ake kira da ranar wahala in ka san wahala to baka san me ake nufi da wahala ba dan wahala ka sha duniya wannan ba wahala ba ce da azumin nan ka hura dutse ka saro itace ka ɗoro a ka kawo gari don ka ta abinci wannan ba wahala ba ce nafila ce aikin da ba dama ba ba ba makawa ne sai ka yi shi da haka idan kana son ka san wahala to wannan ranar ranar tashin alkiyama ita ce ranar wahala Allah ya raba mu da wahalar tashin alkiyama alal kafiri ne gairu yasir wannan ranar game da kafiri ba fa rana ce mai sauki ba ba rana ce mai sauƙi ba kan kafiri zarni wa man khalaqatu wahida ku barni da ni da wanda na halicce shi ni kadai Allah bai yi tarayya da wani ba wajen halittarka Allah bai ce wani rike mai tef a gwar tsayinka ba fadin kirjinka ba girman kanka ba duk Allah bai nemi taimakon kowa ba shi yayi ka da kansa shi ya samar da kai ya kiyaye ka ya tanadar ma abin da kake bukata lokacin da ya ajiye ka a mahaifar mahaifiyarka duk wani hanya na kiyayewa ya kiyaye ka a cikin mahaifiyarka ya tanadar ma abin da za ka ci abin da kake ci Allah shi yake ciyar da kai shi yasa Allah madaukakin sarki baya rufe wa bawansa kofa rif in ya toshe ma nan zai bude ma can lokacin da kake cikin mahaifiyarka ta hanya ɗaya kake cin abinci shi ne cibiyarka ta nan kake cin abinci lokacin da aka haife ka yanzu hanyar cin abincinka ta cibiya ta toshe ina za ka samu ta hanyar Allah ya tsaga ma baki Allah ya tsaga ma baki yanzu ta nan za ka ringa cin abinci lokacin nono kawai kake sha abinci ɗaya ne yanzu an yaye ka yanzu abincin ka ya fi kala ɗaya za ka samu wancan za ka samu wannan za ka samu wannan Naka Allah baya toshe wa ɗan adam kofa gaba ɗaya Allah ya ce zarni wa man khalaqatu wahida ku barni da wanda na halicce shi shi kadai wa ja'altu lahu malan mamduda kuma na sanya masa dukiya Allah da ya halice ka baka sanya aka ya aka yi halice ka ba ya sauko ka duniya ka rayu ya kuma kiyaye ka ya kiyaye lafiyarka abincin da zaka ci abincin da zaka sha rana wannan kana bukatar ta Allah da iko masu sai da kankara suna complain yanayin sanyi ya sa ba sa ciniki wasu ma sun ce ya kamata su fito su roƙi Allah ya zafin rana wai don su rinkata ciniki wani ya ce bara da kudin kankara ya sai filoti ya gina gida ya bashi ya kashe ginin to ya yi bukin a damuna a azumin bana kuma za a rufa to abu za su bana ba ciniki kaga rufin gida babu kenan to ganyawa dan adam kenan duk abin da dan adam ne zai yi maka shi sai an samu tawaya to yan ga sanyi Allah ya kawo kaga inda nan ta sansari shi a'a a yi mummunan zafi don yi shiriki dan adam mugu ne wallahi dan adam wani bai da mutunci Allah ya ki Allah ya so baya da rahama ba bakin ciki muke yi ba amma lokacin da ba azumi wa sana'a kake yi kake cin abinci ka mutu da yunwa ba ka sana'a to lokacin azumi ne lokacin tausaya bayan Allah kuma kai a lokacin ka bude masifarka a lokacin tashin hankalin ka neman kudin ka ya bude kai ma ka tausaya mana Allah sawaka za mu takaita ne insha Allah sai darasi na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama in ka roƙa wa dan uwanka addu'a kai masa addu'a lokacin da baya nan wanda aka wakilta don karɓar addu'a sai ya ce to kai ma haka abin da ka roƙa ma wancan kai ma ka samu ashe roƙa wa mutum Allah a lokacin da baya nan alheri ne kai ma tana amfanar ka kuma a wannan wata mai albarka watan azumin ramadana muna ganin abubuwa iri-iri dai suna faruwa a gaba ta tsakiya isra'ila iran america kowa yana gani shike da nasara su can suna farfaganda america da isra'ila suna farfaganda su ma nan iran suna farfaganda kasan farfaganda yana kawo ribar yaƙi to kowa yana yin farfaganda a nasa ɓangaren mabiyansu ma suna nasu farfaganda a nasu ɓangaren tabbas duk wani musulmin kirki ba zai goyi bayan amerika ba ba zai goyi bayan isra'ila ba duk wani musulmin kirki ina ba ta mun gane da haka muke addu'a Allah ya kawo ranar karewa da rushewar Amerika. Ita Isra'ila rushewarta na daga cin alamomin tashin duniya. tun da hadisi ya zo a ƙarshen duniya za a kashe yahudawa kisa kisan kisa har ma mai yahudi zai ɓoye a bayan bishiya bishiyar ta ce musulmi zo gashi a bayan kashe shi kenan kaga ta rushewarta alama ce ta ƙarshen duniya kuma kaga rikicin na isra'ila ba zai ƙare ba har sai wani lokacin yanzu amma wani malami ya tsokaci ya ce duk wata daula ta duniya ƙarfinta shekara arba'in ne duk wata daula ta duniya ƙarfinta shekara arba'in ne ya kafa hujja da su da a haƙafi hatta ya zaba lagahu ubalaga arba'in sana to in Allah ya yarda ƙarshen Amerika ya zo don ta gama hawanta ta gama ƙarfinta idan ta mal'amuru ba da na so idan al'amari ya zo to sai ta wayarsa kuma ta fara yanzu abin da yake kanmu ba za mu iya zuwa mu je mu yaki amerika da makami ba naka babban abin da yake kanmu addu'a Allah ya rusa amerika da magoya bayanta don babu wani gari da babu magoya bayan amerika wanda yake mata aiki take ba shi kuɗi ko garin musulmai yanzu haka an ce shugaban wata ƙungiya ta sojojin Iran, memba ne a wata ƙungiya da suke yi wa Isra'ila aiki. Eh, daka daga cikin sojojin Iran akwai waɗanda suke wa Isra'ila aiki. Ina jin shekarun jiya masu kashe wani hafsan soja mai girman mukami na kusa da Hamnani. Kaga su kansa a Iran ɗin akwai agent na Amerika da suke musu aiki. to ko a garin nan kar kai mamakin yanzu akwai agent din America a garin nan kar kai mamaki yanzu a cikin mun nan akwai agent din America kar kai mamaki dan ba su da sifa ba za ka dawo gane su ba amma dai matsalar duk wani wanda yake wa America aiki karshen sa su suke kashe shi idan ka gama musu aiki zai su kashe ka wannan dabi'a su ce a daɗe ke da muna goyon bayan ƙiran ne daidai ta wannan fuskar amma idan muka dawo mu ya mu a addinance a ba ma tare da ita domin duk wani hal suna da yake can yankin hankalinsa a tashe yake to suwaye ma hal suna daga can kai an yi lissafi yahudawan da suke zaune a iran sun fi yawansu sun fi yawan ahalus sunna da ke zaune a iran a iran akwai gurin bautar yahudawa a Iran akwai gurin bautar Yahudawa dole kuma amurmu suna yi. Da aka aƙida a musulunci a'a ba ma tare, amma muna tare da su ana zalintar su. Allah kuma yana goyon bayan wanda aka zalinta ko da ba musulmi ba ne. Ta wanda bangaren muna tare da su ko muna musu addu'a, Allah ya kare su, Allah ya sa su yi nasara. ina ba ta mun gane inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم